بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta asabar yau muna 26 ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda yake daidai da 24 ga watan tara shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan littafi na sharhu mukaffiratid dhunub littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrari Allah ya masa rahama wanda malama Sheikhatu bintu Muhammad al-Qasim ta yi masa sharhi Allah ya saka mata da alkhairi a karatunmu na baya muna bayani akan atharud dhunub wato tasiri da kuma illa da yawan aikata zunubi yake da shi ga rayuwar dan adam da kuma al'umma baki daya mun karanta gaba ta farko da ta biyu da ta uku mun ji gaba ta farko abu na farko da Allah yake yi wa mutum idan ya zama mai yawan sabon Allah shine ya haramta masa ilimi duk wani ilimi mai amfani Allah sai ya hana shi sai zama duk wani abin da zai amfani shi Allah sai ya makantar da shi sai zama baya gani sannan abu na biyu akwai hurmanul rizki Allah zai hana masa arziki arziki ta kowane bangare duk abin da ake kiran shi arziki Allah zai hana masa ko dukiya ce ko mulki ne ko ɗabi'u na gari ne ko wasu a tarin ibada ne da sauransu dukansu arziki ne to Allah sai ya haramta wa mutum abu na uku mun ji cewa أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد يوان سابن الله يوان زنبي يكن روننا wato girman Allah da matsayin Allah a zuciyar bawa sai zama mutum bayi ganin girman Allah sai zama mutum bayi ganin matsayin Allah girman da ya kamata ya gani na Allah a zuciyarsa sai zama girman Allah ya yi rauni matsayin Allah ya yi rauni a zuciyarsa ƙarshe sai zama baya jin kunyar Allah baya jin kunyar Allah ya ganshi yana saba masa Allah ya kare mu abu na hudu zamu tashi akan shi shine faqdanu ladhatil ibada dukkan mutumin da ya zama mai sabon Allah dukkan mutumin da ya zama mai yawan zunubi yana daga cikin abinda Allah yake masa shine koda zai yi ibadar amma sai Allah ya hana shi jin ɗanɗanon ibada mun ji a baya cewa idan mutum ya zama mai yawan saɓon Allah Allah yakan nauyayar da shi duk sanda aka zo ana magana akan aikin alkhairi ana neman waɗanda za su yi aikin ibada ko ana kira zuwa ga aikin ibada sai zama yana samun nauyin jiki baya iya yi baya da kazar-kazar wajen yin aikin ibada ko da sallah ma zai yi sai zama sallan yana yin ta ne a cikin kasala ko da ciyarwa ne wajen wato neman yardan Allah sai zama yana ciyarwa ne a cikin kasala sai zama Allah ya nauye da shi to anan zamu ji cewa wani Allah yakan bashi dama yayi amma kuma sai ya zama mai baya jin ɗanɗanon ibadar a jikinsa baya jin ɗanɗanon ibadar a zuciyarsa baya jin daɗin ibadar a jikinsa to wannan alama ce ta cewa sabon allan da yake yi ya riga ya dabaibaye zuciyarsa malama take cewa al'ibadatu laha lazzatun wa halawa ibada tana da zaƙi ibada tana da ɗanɗano mai kyau tana da ɗanɗano mai daɗi ta anusu bihar ruhu wa yas'adu bihar qalbu ibada tana da wani irin zaƙi tana da wani irin ɗanɗanon da zuciya tana samun natsuwa ne ruhi yana samun cika ne ya samu natsuwa ya samu kwanciyar hankali in yana ibada idan yana jin wannan ɗanɗano na ibada ne wayan sharifu bi hasadin sannan zuciya ƙirji yana samun yalwa ne yana samun wato buɗuwa ne yana samun yalwa a sanadiyar wannan daɗin ibadar kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam Allah ta'ala yake cewa duk wanda Allah yake nufin ya shiryar da shi Allah ya so ya datar da shi da ayyukan alkhairi to sai ya wanke masa zuciyarsa ya buɗe masa ƙirjinsa duk wani aikin musulunci sai zama baya masa nauyi Allah sai ya buɗe masa ƙirjinsa sai ya buɗe masa zuciyarsa sai zama a shirye yake aikata duk wani aiki inda na musulunci ne amma sai ya ce wa man yurid an yudillahu duk wanda Allah yake nufin ya batar da shi duk wanda Allah ya so ya tabar da shi yaj'al sadrahu dayyikan harajan duk sanda aka zo ana maganar addini ana maganar aikin musulunci ana maganar ibada to yaji al-sadrahu dayyikan haraja sai sanya masa ƙirjinsa, zuciyarsa sai ta zama kuntatacciya a matse a cikin kunci a cikin damuwa duk sanda aka shiga sallah yana cikin damuwa ayi ayi a idan duk sanda aka zauna wajen karatu yana cikin damuwa ayi ayi a tashi ka annama yas'adu fis sama Allah ya ce kai ka ce ce masa aka yi ya haura sama aga wanda aka ce masa ya haura sama ai an bashi aiki dole zai shiga cikin damuwa dole ita ce zuciyar mutumin da Allah ya so ya tabar da shi idan zunubansa suka yi yawa saba ma Allah sa yi yawa to sai Allah ya sanya masa irin wannan a zuciyarsa duk sanda ake aikin ibada sai zama baya jin daɗi a wani wajen Allah yake cewa afaman sharaha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbi fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ula'ika fi dalalin mubin Allah ya ce yanzu wanda Allah ya wanke masa zuciyarsa ya buɗe masa zuciyarsa ya karɓa musulunci ya ji duk wani aikin musulunci yana burge shi da haka ya zama yana tafiya akan haske daga ubangijinsa yanzu daidai yake da wanda shi kuma duk sanda za a yi maganar aikin musulunci zuciyarsa tana cikin kunci Allah ya ce fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah azaba ta tabbata ga waɗanda zukatansu suka bushe game da duk wani aikin da ya shafi ambaton Allah duk wani aikin da ya shafi addinin Allah da dokokin Allah zuciyarsa ta bushe ta kekashe baya jin daɗi Allah ya ce ulaika fi dalalin mubin wa'annan suna cikin bata mabayyaniya Allah ya kiyaye daka ibada tana da ɗanɗano tana da zaƙi sosai lazzatun tunsil abda lazzatun tunsil abda nasba ta'a wani irin zaƙi ne da ɗanɗanon da takan mantar da bawa wahalar da ke cikin ibada duk wahalar da ke cikin ibada idan Allah ya sanya wa mutum ɗanɗanon ibadar nan a zuciyarsa sai zama ya manta da duk wata wahalar da take cikin ibadar idan mutum ya zo ya taso yana jin bacci ya tashi ya wanke idonsa ya yi alwala ya taho masallaci zai yi sallah gashi yana cikin gajiya yana jin bacci amma fa in ya tuna sallan nan da zai je ya yi zai gana ne da ubangijinsa zai yi munajati ne da Allah sannan kuma ladan sallan Allah ya tattara masa zai yi farin ciki da ladan sallan ran da Allah zai bashi sai ji duk gajiyar ta tafi sai ji Allah ya tafiyar masa da gajiyar mutum yana jin yunwa sai a ce masa ka yi azumi ko na farilla ko na nafila ga yunwal nan yana ji amma in ya tuna abin da zai talar na farin ciki sakamakon wannan azumin da ya yi sai ji yunwar ma ya mamanta da ita da haka wannan ɗanɗanon ibadar sai ta mantar da shi wahalar da ke cikin ibadar bal tunsihil ju'a wazzama'a wazzam'a malama take ce wazzama'a malama take cewa hasali ma ɗanɗanon ibadar ma takan mantar da mutum yunwa da kishin ruwa tsabaragen kawai daɗi da yake ji Allah ya zaɓe shi ya sanya shi cikin bayansa masu bauta masa masu yi masa ibada sai ma manta da yana jin yunwa sai ma manta da yana jin kishirwa qala abdullahi ibn wahab abdullahi ibn wahab yake cewa likulli malzuzin fi duniya lazzatun wahidatun thumma tazul yace duk wani abun jin daɗi a duniya ko me shi jin daɗin sau ɗaya ne in ka ji daɗin sau ɗaya kuma sai ya gushe yau idan ka sayo kaza ka ci lokacin da kake cin kazan lokacin kake jin daɗinta amma lokacin da ka gama ci ka sha ruwa ka wanke hannunka shi kenan ɗanɗanen kazan ya tafi kenan ka gama jin daɗin kazar kenan duk wani abu na jin daɗi a duniya lokacin da kake jin daɗin to da ya ƙare da ya wuce ka gama to ka gama jin daɗinsa kenan babu wani kuma daɗin da za ka sake ji nan gaba sanadiyar wannan sai dai ka sake nemo wani irinsa ko tufafi ne ka sayo ka sa shi a sabo lokacin yana sabonsa ka sa shi kana jin ka sa sabon kaya kana jin daɗi amma daga lokacin da ya tsufa wannan daɗin da kake ji na sa sabon kaya ya riga ya wuce a jikin wannan kaya da haka duk wani abu na jin daɗi in bacci ne ka kwanta kai bacci ka ji daɗi da ka tashi baccin ya ƙare ya wuce daɗin baccin ya wuce kenan da haka duk wani abu na jin daɗi a duniya jin daɗin sau ɗaya ne da ka ji daɗin sau ɗaya shi kenan sai ya gushe sai ce illal ibada sai dai banda ibada banda bautar Allah ibada fa inna laha thalathu ladhatin ibada tana da wani irin daɗi guda uku idza kunta fiha lokacin da kake cikin ibadar kana ibadan kana jin daɗi kana bautan Allah kana jin daɗi wa idza tadhakkarta annaha addaitaha idan ka tuna cewa ka yi ibadar sai ka ji daɗi yanzu idan aka yi sallar magrib sallar ta rage ita ce isha in ka lura za ka ga na daga cikin sallolin da suka fi kowanne nauyi akwai sallar isha a ciki lokacin da ka yi sallar isha wani lokaci za ka ga kafin ka kwanta za ga kana zaune ka fara tunanin anya ko na yi sallah lokacin da ka tuna cewa ka yi sallan za ka ji cewa za ka ji kamar wani nauyi kamar wani dutse ne aka sauke maka a kanka kana farin ciki kana jin daɗi cewa ka riga ka yi sallan ka yi ta akan lokacinta ka miƙa ta akan lokacinta Daka ita ibadar lokacin da kake cikin sallan sanda ka shiga sallan kana jin daɗi cewa yau gani nan yanzu ina tsaye gaban ubangiji na ina ganawa da Allah kana ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah na maida maka martani kana ce arrahmanir rahim Allah na baka amsa malik yawmiddin Allah na baka amsa har ka kai ƙarshe Allah yana baka amsa har watakila ka zo sujuda ka zo sujuda ka yi du'a'u mas'ala ka yi du'a'u ibada duka Allah yana baka amsa sannan sai ya ce wa idza u'dita thawabaha mafi girman lokacin da zaka ji daɗi ma shine lokacin da aka ce baka ga ladan aikinka ga ladan sallolinka wannan yunwar da ka sha baka sha a banza ba wannan baccin da ka daure ka fito kai sallah baka yi a banza ba ga sakamakonka a lokacin zaka fi jin daɗi sama da waɗancan lokuta guda biyu a lokacin za ka fi jin daɗi idan aka baka ladan aikin da ka aikata daka wannan wani irin daɗi ne da karama da ibada take da shi idan mutum Allah ya zaɓe shi ya zama yana ibada kuma yana ibadar yana jin ɗanɗanon ibadan a jikinsa wannan ni'ima ce babba wannan daraja ce babba saboda baya ƙosawa baya jin ya gaji da yin aikin ibadar baya jin ya gaji yau ko dukiya ce mutum yake da ita idan Allah ya zaɓe shi don ya yi hidima ma addininsa wata ginin masallaci ne zai sa dukiyarsa a ciki wata ginin makaranta ne wata kaza ne lokacin da yake ba da dukiyar ko taimakon marasa shi ne wani bayi da abinci a gidansa lokacin da yake ba da wannan dukiyar yana jin daɗi cewa gashi nan yana taimako gashi nan ga dukiyarsa nan ana sarrafa ta wajen gina makaranta ko wajen gina masallaci ko wajen taimakon al'umma yau an ce an gama gina makaranta an gama gina masallaci idan ya zo ya kalla ga dukiyarsa nan a nan wajen ya bari ko bayan mutuwarsa za ta zama masa sadaka jariya zai ji yana jin daɗi a jikinsa yana jin daɗi a zuciyarsa tonin bai ji daɗin komai ba tukunna sai ya ga an gina masa gida irin wannan masallacin da ya gina a gidan aljanna sai ya ga an gina masa gida a aljanna an ba shi ga gidanka nan a aljanna a lokacin zai ji daɗi a lokacin zai ji daɗi shi yasa ko azumi mutum ya yi wasu malamai suna addu'a idan mutum ya kai azumi ya sha ruwa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah ya faɗa hadithul qudus yace lisaimi farhatani yafrahuma kowane mai azumi yana da wani farin ciki guda biyu yace farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih dai farin ciki lokacin da ya sha ruwa ya ɗebe awanni a cikin yunwa da kishin ruwa idan an sha ruwa yana jin yana farin ciki yana murna zai sha ruwa to sannan kuma zai farin ciki sanda zai gamu da ubangijinsa isa wasu malamai suke addu'a Allahumma kama afrahtani inda fitri fafrahani yawma alqaka fihi ce ya Allah kamar yadda ka faranta min rai yanzu da na sha ruwa Allah ka faranta min rai lokacin da zan haɗu da kai qala ibn al-qayyim wa qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa sami'tu shaykh al-islam ibn taymiyah yaqulu yace naji shaykh al-islam ibn taymiyah wanda shine ainihin mai littafin da ita malama ta yi masa sharhi wannan kuma duk sharin fagen malama ce muke karantawa shekul islam malami ne ga ibnul qayyim daga ibnul qayyim ya ce na ji malami na ibnu taimiya yana cewa idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wa inshirahan fattahimhu yace duk sanda kaga kana aiki kana ibada ko kana wani aiki sai ya zama cewa ba ka jin daɗi ba ka jin wani zaƙi ba ka jin yalwa a zuciyarka yayin aikata wannan ibadar to ka tuhumi ɗayan biyu ko dai wannan aikin da kake ba ibada ba ce ka ɗauko ta kamar da ta ibada ka shigo da bidi'a a cikin addini ko kuma ya zama aikin ibada ce amma kuma shedan ya danne zuciyarka da ka tuhumi zuciyarka ko ka tuhumi aikin ka ji meye ingancinsa a musulunci sun sunna ce ko ba sunna ba ce ba ko kuma ka tuhumi zuciyarka ka tuhumi zuciyarka ya ce fa innar rabba ta'ala shakuru saboda allah maɗaukakin sarki mai godiya ne shi ya'ani annahu labudda an yusiba al'amila ala amalihi fi duniya min halawatin yajiduha fi qalbihi allah duk mutumin da ya aikata aiki kuma allah ya karbi aikin to babu shakka ba makawa Allah zai saka ma wannan bawan tun a nan duniya zai sa masa wani irin zaƙi da daɗi a zuciyarsa wa ƙuwatan shirahin sannan Allah zai sanya masa ƙarfi na yalwan zuciya wa ƙurrata aini da kuma sanyin idanu da farin ciki ala amalihi fi duniya fa haithu lam yajid dhalika fa amaluhu madkhulun inda ya ga ya yi aiki amma bai ji wa'innan a zuciyarsa ba to ya sani aikinsa aikin banza yake yi ya sani aikinsa ɓataccen aiki ya sani aikinsa rusasshen aiki ne ko dai ya shigo da bid'a a cikin addini ko kuma shi ɗin yana aikin ba tare da ya bi ka'idoji da kuma dokoki da Allah subhanahu wataala ya samu aikin ba ko zama yana aikin ba don Allah ba in kana aikin ba don Allah ba dama ba a wajen Allah kake neman ladan ba kana so mutane ne su faranta maka su ko mutane ba a iya musu duk yadda ka yi wai don ka faranta wa mutane ba za ka taɓa faranta mu kowa ba ba za ka taɓa faranta mu kowa ba in dai ibada ce in dai ibada ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu kuraye guda biyu da aka taɓa jefa su a cikin garken raguna waɗanda suke da illa suke da ɓarna sama da mutum ya zama yana da kwaɗayin son dukiya ko ta ina sai ya yi kuɗi sannan ya zama yana addini don neman ɗaukaka ya zama yana aikin addini don neman matsayi wannan illansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi a sa mayunwatan kuraye a jefa su a cikin garken raguna a jefa su a cikin garken raguna kaga dai ɓarnin da za su yi ba ƙaramar ɓarna ba ce mayunwata a jefa su a ciki ɓarnin da za su yi ba ƙarama ba ce ba to ɓarnin da maitan son kuɗi yake da shi da kuma neman ɗaukaka ta hanyar addini ya fi wannan illa Allah ya mana tsari wa faqdani lazzati al-ibadati inda al-mar'i sababuhu shu'umul ma'siya abinda ke sabbaba mutum ya je na ibada amma baya jin daɗin ibadar shine shu'umci na sabon Allah illan sabon Allah ne illan zunubi ne fatatahawwalu ibadatuhu ila adatin haka sai zama ibadansa ibadojinsa gaba ɗaya sun koma al'ada sun koma al'ada dama wani lokacin ibada takan zama al'ada sanadiyar niyya wani lokacin niyya kuma takan mai da al'ada ta zama ibada yanzu ko zamantakewar aure idan mutum ya yi zamantakewar aure ya ji a ransa cewa ibada yake yi Allah ya sanya masa daɗi da ɗanɗano a zuciyarsa cewa wannan matar da nake zaune da ita ina zaman ibada ne da ita me Allah ya ce me annabi ya ce me dokokin musulunci akan zamantakewa ta da ita sai zama Allah ya wanke masa zuciyarsa ita ma tana jin zamar ibada ta zaman ibada take yi me haƙƙinsa a kaina barin ƙoƙari in sauke haka sai zama zaman ta yi musu kyau zaman ya yi musu daɗi sai zama ga daɗin zama ga jin daɗi ga taimakekeniya ga soyayya da ƙauna tsakaninsu ga kuma lada Allah yana rubuta musu amma lokacin da mutum ya ji a wannan kawai zama ne irin na al'ada kawai kowa zai yi abin da ya ga dama ita tana so sai ya sauke mata haƙƙinta bata sauke masa nashi ba shi yana so sai ta masa yanda yake so shi bai mata yadda take so ba haka sai zama zamantakewan ta gagara sai dai ta fashi sai zama ba za a samu abin da ake so ba amma jin cewa wannan fa zaman ibada nake yi sai zama ko ta ɓata masa rai sai tuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha akhar kar mutum ya ji cewa yana tare da matansa ya ji da ta masa wani abu ya ji na hatsane ki a sai manzo Allah ya ce ai in ta maka abin da baka so yau ka tuna jiya da shekaran jiya ai ta maka abin da kake so haka sai zama wannan tunawan da ya sai tuna a to hadisin manzan Allah ne fito bari yin aiki da shi to kaga ya aiki da ibada ya yi ibada kenan da haka aurensa ya koma ibada ya tashi daga mi ya tashi daga al'ada da haka ko sallah ce ma idan ya zo yana jin daɗin ibadar yana jin daɗin sallar yana tuna sakamakon da zai samu a wajen Allah to sai zama ibada yake yi amma in ba haka ba kawai dama yana zuwa ne saboda adatan ne kawai an saba da an kira sallah kawai za a tawo masallaci da an shikenan kawai sai zama ba ibada yake ba yana al'ada ne sai zama yana al'ada ne ba ibada ba qilali wahib bin al-ward an ce ma wani malami wahib ibn al-ward aka ce la yajidu halawata al-ibadati man asalla aka ce masa wai shin da gaske ne kan duk wanda ya saba ma Allah baya jin dadin ibada baya jin dandanan ibada in dai zai saba ma Allah qala sai yace wala man hamma bil ma'siya yace kuma bar maganan wai wanda ya saba ma Allah a wanda yake yunkurin saban Allah ma Allah yana cire masa zaki da dandanan ibada ballantana wanda ya saba wanda ya ji a ransa cewa bari ya sha giya kawai himma ya yi bari ya yi shaye-shaye ko bari ya yi zina sai Allah ya cire masa zaƙin ibada ina ga kuma wanda yake shi wannan tantagaryen mashayi ne shi wannan ainihin cikakken mazinaci ne shi kaga shi ya fi cancanta da kada ji daɗin ibada kuma mafi girman musiba da uƙubar da Allah zai mabawa shine ya cire masa zaƙin ibada dama in mutum ya yi saɓon Allah menene yake goge shi Allah ya ce wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at kyawawan ayyuka su ko suke goge munana in kai mummunan aiki sai ka biyo baya annabi ya ce wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tam'uha in kai mummunan aiki to ka bi in ka ji cewa ka tuba kana so Allah ya yafe maka to sai ka samu wani kyakkyawan aiki kuma sai ka yi sai wannan kyakkyawan aikin da ya biyo bayan mummuna sai ya goge shi to dama ibadar ne kyakkyawan aikin shi zai goge maka munanan ayyukan sai zama an zare wa mutum ɗanɗanon ibadan sai zama kawai iya abin da yake shine kawai tara munana ya ta tarawa ya ta tarawa baya jin daɗin aikata kyakkyawar ma balle kyakkyawar da za ta goge wancan mummunan da ya yi ya yi ta ashariya ya yi ta zage-zage ya yi ta ƙarere ya yi ta gulma ya yi ta kaza ya yi ta kaza sai ya ce masa ka tuba tubar sai ta yi masa nauyi tubar istighfarin sai masa nauyi gashi kuma Allah yana Allah yana cewa illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba duk wanda ya tuba ya istighfari ya koma zuwa ga Allah to Allah zai ce zunuban da ya yi ya yi tarin zunubai buhu-buhu na zunubai sai ya ji ya tuba sai ya ce to a zazzage zunuban madadin an zazzage zunuban an bar buhuhunan haka sai ya ce to kuma a cika masa shi da kyawawan ayyuka shafukan littafinsa da aka rubuta zunuban aka rubuta a shari'a aka rubuta kaza aka rubuta kaza idan ya tuba sai a ce to a goge to an goge ya za a yi wannan shafukan kar a bar su blank kar a bar su su zama empty sai Allah ya ce a cika masa shi da kyawawan ayyuka duk wani ashar da ya kusa masa tasbihi ko kusa masa karatun alkur'ani a wajen shi yasa wutan jahannama Allah ya ce la yaslaha illa al-ashqa ba mai shiga jahannama inji Allah ya ce sai tantagaryen matsiyaci marar rabo na ƙarshe shine za ka gan shi a wutan jahannama saboda ka duba ka gani ka gama zunubin sai ka ce astaghfirullah har zuciyanka ka tuba sai Allah ya ce a goge an goge eh an goge an yafe an yafe to ba za a bar wajen haka ba sai a ce a maida maka a cika maka da kyawawan ayyuka zunubin nan fa kuma in kai in mutum yayi zunubi mala'ikan da ke rubuta zunubi har dama ake ba mutum a jinkilta masa kwana uku ko zai tuba kafin a rubuta masa guda ɗaya aikin alkhairi kuma da yayi sai a ce rubuta masa goma da yayi rubuta masa goma to kafin a rubuta maka guda daya a kwana uku goma nawa za a rubuta maka a wuni daya kaga ashe tsiya da asara ta tabbata ga wanda ya bari daya daya daya daya a kwana uku har yarin jayi goma gomansa Allah ya mana tsari waladhatul ma'asi waqtiyatun za'ilatun jin daɗin saɓon Allah kuma na ɗan iya lokaci ne saɓon Allah jin daɗinsa na ɗan iya lokaci ne kuma yana gushewa ya aqibu hannadamu wal hasarat bayan nan kuma abin da zai biyo bayan wannan daɗin da mutum ya ji na saɓon Allah shine nadama da kuma asara mashaqqatu ta'a tadhhabu wa yabqa thawabuha wa inna lazzatal ma'asi tadhhabu wa yabqa iqabuha wahala da mutum zai ji a ibada tana gushewa tana tafiya wahalan tana tafiya amma ladan kuma yana nan a tabbaci shi baya gushewa har ka je ka hadu da Allah ladan ibadanka tana nan amma dadin da mutum ya ji wajen sabon Allah wannan dadin yana gushewa amma zunubin kuma daga yau da aka rubuta in bai tuba ba har tashin alkiyama zunubin yana nan a rubuce haka wa kama ƙila kamar yadda ake cewa taibu ta'ati ya zulu wa ya buƙa thawabuha gajiyar da mutum zai ji yana gushewa wajen ɗa'a gajiyar da mutum zai ji wajen ɗa'a yana gushewa yana wucewa amma ladan kuma yana tabbata idan mutum ya yi azumi ya sha yunwa da ya sha ruwa yunwan ta tafi amma ladan kuma ta isa gaban Allah shi yasa in mutum yayi azumi ya kai azumi sai aka ce addu'a ce zahaba zamau wa batallati al-uruqu wa sabata al-ajru insha Allah kishiruwa ya tafi jijiyoyi sun mimmike sannan kuma jijiyoyi sun jike da sun bushe sun yankwani to yanzu sun jike sannan kuma ladan ya tabbata in Allah ya yarda da haka wahalan azumin ta tafi amma ladan kuma tana nan a wajen Allah da izinin Allah sannan walazzatul ma'asi walazzatul ma'asiyati tazulu wa yabqa iqabuha jin daɗi da mutum zai ji in ya saba ma Allah wannan mai gushewa ne yana wucewa yana wucewa shi sa daga cin abin da malamai suke lissafawa daga cin ukubar mazinaci in ya zina suka ce lokacin da yake zinan yana jin daɗi sha'awarsa ta ɗebo sa yana Allah Allah amma da ya gama kuma sai bakin ciki da damuwa sai lullubi sai zama baya cikin jin daɗi amma saboda fitinan shaidan saboda fitinan shaidan da ya jarrabce shi gobe kuma sai sake komawa da ya gama ya ji daɗi kuma sai ya sake shiga cikin damuwa amma kuma sai ya sake komawa saboda shaidan ya fitine shi shaidan ya jarrabce shi تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار duk daɗin da mutum ya ji ta hanyar saɓon Allah wannan daɗin na gushewa in dai mutum ta hanyar saɓon Allah ya ji daɗin to daɗin zai ƙare sannan kuma kunya kunyata da zunubin da narkon da Allah ya tanada tana nan a ajiye tana nan a ajiye azaban tana nan a ajiye wutan jahannamin na nan a ajiye hukubar da aka tanadar wa barawo yana nan hukubar da aka tanadar wa mashayi yana nan hukubar da aka tanadar da aka tanadar wa makaryaci mazinaci mushriki duka hukubobin suna nan a ajiye wutan jahannamin tana nan tana jiran sa jin dadin zinan kuma jin dadin shan giyan jin dadin kaza duk jin dadin wakan jin dadin kidan da jin daɗin kazan su kuma anan za a bar su da an ji lokaci ɗaya ne sun gushe shi kenan ya ƙare dalman da aka tanadar a jahannama don a wanke kunnen mai jin kiɗa duk tana nan a ajiye ya gama jin kiɗansa kuma a duniya daɗin kuma ya wuce da haka wato ƙarshe mummunan ƙarshen kuma yana nan a ajiye na jiransa la khaira fi lazzatin min ba'di hannaru ai babu alkhairi a dadin da mutun zai ji kuma karshe kuma da karshe ta tuta babu alkhairi a cikin mutun ya ji dadi kuma da karshe a ce wuta ce makomar sa bai ji dadi ba abu bai yi ba Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye wannan shine abu na hudu da malama ta kawo kan cewa idan mutun yana saba ma Allah Allah yakan hukunta shi shine ya hana masa jin dadin ibada sai zama duk wani abun da yake faranta masa rai abu ne na saban Allah abu ne wanda zai fusata Allah kamar yadda Allah ya ambata akan wasu yace zalika bi annahu muttaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum su duk hanyar da za ta fusata Allah to hanyar suke bibiya iya damuwar su yaya Allah ziyada Allah zai fushi da su sun kyamaci bin duk wata hanyar da za ta sa Allah ya da su da haka sai Allah ya rusa ayyukansu Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada ku sakurin da muka yi kuma Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya mana albarka baki da ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتبعك واتقاك واتبع سبيلك ورضوانك يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الخير كله ما سألك حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر كله ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته